بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة wannan garin wannan safiya mai albarka yau muna safiyar laraba sha tara ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da shida daidai da sha tara ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na jarin ƙwa'an jinin ganye gwada saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am wanda a yau insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya a kan ainihin wato aya ta talatin a tsiyariyar ayoyin da ke cikin wannan sura gabanin ci gaba da karatun jama'a tunatarwa ce kamar haka abu na farko shi ne yau muna sha tara wannan daren da zamu shi shi ne daren ashirin ga wata in magariba ta yau an shiga daren ashirin ga wata su ba wannan daren zamu fara sallar dare sallar tahajjudi ba sai daren ashirin da daya ke daren da aka ce yau ashirin to idan magariba ta yi wannan daren za a fara insha Allah ta'ala kuma kamar yadda muka saba ana fara ƙarfe ɗaya da rabi ko ƙarfe ɗaya ana fara tahajjudi ƙarfe ɗaya a wannan masallaci zuwa ƙarfe uku da wani abu insha Allah ta'ala muna fata Allah ta'ala bayan ku halatta abu na biyu shine tunatarwa ga ɗan uwa waɗanda za su taimaka musamman ɓangaren abin da ya shafi tufatar da marayu musamman wanda muka kira a kai musamman ɓangaren abin da shafi maza kamar da yi bayanin cewa ba a sami adadin yawan tufar da muke bukata muna fatan kuma tsara taimakawa ana kawowa ne ana kaiwa ɗinki saboda a samu a gama kan lokaci Allah ya mana albarka Allah ya sawa abin da muke shi albarka ya ba mu taimakawa abu na uku shine jama'a idan Allah ya kai mu ranar ashirin da ɗaya ga wata na Ramadan za mu mai tafsirin mu ko tarjamar da muke yi yamma karatun mu zai koma yamma karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi dalilin saboda mafi yawan mu muna zuwa sallar hajji ne dai mutum ya sallah cikin dare bayan an gama kuma a ce bayan asubari a tsaya kuma a yi tafsiri kaga akwai nau'i na wahalar ba ba ma zai yi bane kawai an gani dole bayan asibani na akwai bukatar da ke ɗan rinsa ya ɗan huta bayan ya gama anka ila ba rana ta fito mutum ya rinsa zuwa ɗan ƙarfe tara zuwa goma kafin tashi mutum ya tashi ci gaba da gudanar da harkoki ainihin wato na rayuwa an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu me ya faru yau mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace a abu na gaba shine idan mun koma wannan lokaci da izinin Allah muna tare za mu aje karatun ranar 25 ga watan Ramadan insha Allah ranar 25 ga watan Ramadan za mu rufe wannan karatun insha Allah ta'ala saboda musamman Allah ya kusa zake mana jagoranci da alheri abu na ƙarshe jama'a shi ne ramadana ta ɗauko gangara mafi yawan mu kuma a yanzu ne muke gajiyawa da aiki da yau muna yin shamu mun gaji in sadaka ce ce to shi ai ya riga ya yi in sallar dare ya ce to shi a kunne shi ake tarawih saboda ka dan ya dan tsallake kwana uku kwana hudu bai ba sai ne an gane wannan ne to ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu yana yi ba shi da sahabbansa mun gane wannan jama'a ba haka manzon Allah yake yi ba nan Aisha radiyallahu anha ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan goman karshe suka shiga shadda bi ibara manzon Allah yana ƙara zage dantsan saurin ibada wa aiqaba ahla ya tayar da iyalansa cewa ku tashi ku dinga yin sallah wa ahya laylahu mamman Allah yana raya daransa da ibada don haka hatta tilawar alqur'ani to ake a gurin karshen ne ya zama kairi ka ƙara akan adadin abin da kake a da ba kuma a ce a rage ba in za ka da koran tafsiri za ka da yawanci sun yi fayau waɗanda ke iya zuwa mutane ne 'yan kaɗan masu iya jurewa a kammala da su to gaskiya jama'a wannan yana da muhimmanci mu kiyaye dama ki ta samu duk lokacin shan ruwa a hadisi ibnu majah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa lillahi utaqa'u fi kulli fiqri Allah yana da bayin da yake yantawa a kullum idan za a sha ruwa akwai waɗanda Allah ke yanta su bayan su akwai da kowace dare sai Allah ya yanta wasu daga cikin bayansa a wannan watan ko mun sani waɗannan darare na goman ƙarshe na watan Ramadana babu wasu darare a duniya da suka yi falala an gane wannan da ittifaqin malamai idan kuma yini ake magana shi ne kwanaki goma farko watan Zulhijja so wannan jama'a yana da muhimmanci mu kiyaye wannan ka'ida ƙara dagewa ake yi zage dantse ake yi ba ƙasa abu da ake ba abin ta kai shi malam za ka wuce layuka ka dinga ganin samari mana akan titina sai wasan takalmin taya ba sallar tarawihi ba kaza ba kaza gane mana ka gaba kowa inda ana yin zafi ko ana sai inuwa da an yi an yi shemi shemi an gane an yi shemi shemi ana jiran ainihin wato yamma ta yi a sha ruwa wani ma sallan ba zai je masallaci a jami'i ba sai dai ya yi shi kadai in ya farka bacci ya yi kamar wani dan kwaya in ya farka ya sallah ya ƙara komawa abubuwan da sun yi da yawa Allah ka sa mu gyara Allah ka sa mu gyara Allah ka ba mu koyar ribata waɗannan kwanaki masu albarka har man sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu labari dangane da irin hasara babba da ‘yan wuta za su tsinci kansu a kansa a ranar alkiyama. Allah ta bai tsaye. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bayyana mana cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da bai karanta alqur'ani inda za ka ga yayin da aka tsayar da masu laifi a gaban wuta a ranar alkiyama za su nuna cewa wayo kai can mun shiga uku mun lalace ina ma da za a ce a ɗan mayar da mu duniya ba za mu ƙara ƙaryata ayoyin ubangiji mu ba kuma za mu zamo daga cikin mu ne Allah ya ce a'a ba haka bane ba ai sun kasance abin da ke ɗorewa a duniya ne a yau ya bayyana a gare su ƙarara inda za a mayar da su duniyan ma da sun koma kan abin da ake hana su aikatawa Allah ya lalle su makaita ne kuma a duniya suna cewa ai wannan rayuwar duniya ce kawai wacce kawai sai dai mu mutu mu rayu amma mu ba za a tayar da mu ba Allah sai ƙara maimaita maka walau tara idh wuqifu ala rabbihim inda zaka ga yayin da ake tsayar da su gaba ga ubangijin su a ranar alkiyama alaysa hadha bil haqqi ace da su shin yanzu wannan abin da kuke gani a yau tayar da ku da aka yi a yau a gaban Allah mahalicin ku wannan ba gaskiya bane qalu bala za su ce i wa rabbina mun rantse da ubangijin wannan gaskiya ne Allahu akbar qala yace fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dan dani bala'in azaba na abin da kuka kasance kuna yi da ƙaryatawa a gidan duniya kin kaga a wannan ranar ba maganar ta kawai يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ranar da uzurin da ma'abuta kafirci za su bada baya amfani su an gane wannan yau ma layan fa'on da zina wala fayau ma idin ne fayau ma idin layan fa'on da zina wala ma'aziratuhum wala hum yusta'tabun na'am akwai wani kuma la'ana duka akwai mai wani kuma la'ana eh ba wani nake magana ba an gane wannan ranar da mujirmai wannan uzurin da za su bada a gaban Allah cewa ai an yaudare mu ne ai ba mu gane ba ne ai kuma ne suka ja mu ya Allah a tausaya mana a mayar da mu duniya mu samu mu ƙara aikata wasu ayyukan Allah ya ce fa yawma idin la yarfa'u alladhina zalamu ma'azratuhum ranar da waɗanda suka yi zalunci ba a karɓan uzurinsu a gaba ga Allah wala hum yuta'tabuna sannan ba a tambayar su cewa me yasa kai kaza su ba da uzuri a karɓi wannan uzurin ba kuma za a saurara mutu ba game da azabar da za ta same su Allah ka tsare mana imani Allah ta'ala ya ce qad khasara alladhina kazzabu bi liqa'illah tabbas waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah a ranar alkiyama sun yi hasara sun yi hasara hasarar da babu da biyunta hatta idza ja'at musaa'ah har sai lokacin da alƙiyama ta zo musu bautatan a afke ta zo musu ba zato ba tsammani qalu sai su ce ya hasratana ala ma farratna fiha wayo allamu ya hasaran mu akan abin da muka yi sakaci a cikinta a rayuwar duniya wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alhali suna dauke da kayan nauyin yanzu don Allah menene ɗin jin daɗin da zaka yi rayuwar duniya ɗan kankani shi da kansa Allah ce mata'un qalilun wa lahum azabun alim jin daɗi ne ɗan kankani sannan suna da azaba mai yardaɗi a bayan wannan jin daɗin a cikin suratul yunus Allah ta'ala ce mata'un fid dunya ɗan jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya ثم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون sannan mu ɗanɗana musu tsananin azaba saboda abin da suke aikatawa na kafirci Allah kai mana tsayi ya ku jama'a wallahi mu ciyayi Allah mu ciyayi Allah duk lokacin da wata gaskiya ta zo maka yi kokari ka ɗauka kai aiki da ita kada ma kada ma ka waiwayi waye faɗe ta kawai ka kai dai ɗauka ka yi aiki da ita don ta maka amfani malamin ya ce alhikmatu dawallatul mu'min hikima kayan mumini ne wacce ta bace aina wajadaha akhadaha duk inda ya sami ta sai ya ɗauka an gani shi ne abdullahi da mas'udin Allah ya ƙara mishi yadda ya cewa wani daga cikin mutane wasu ne cewa ya kai wani ina maka wasiya da yin riƙo da alƙur'ani duk inda za ka yanzu kana tare da ne alƙur'ani mai girma kuma kana karanta alƙur'ani mai girma an gane wannan yace sannan idan maganar gaskiya ta zo maka daga wajen wani ko da maƙiyinka ne to yi ƙoƙari ka ga ka karɓi wannan nasiha ka yi aiki da ita idan ko wata magana ta zo maka wacce bata dace ba ko da wanda ya kawo maka wannan maganar ko da masoyinka ne to kai watsi da ita kada ka yi ka ɗauke ta jama'a ina fata mun gane wannan kenan kaga wannan yana da muhimmanci a rayuwarka idan ka gane wannan to shine dukkanin gaskiyar da aka gaya maka za ta maka aiki karka ce ai dan kungiyar su wani ne ya faɗi ta a gaskiya ce ai ko to ki take aiki da ita in ba haka ba za ka zo kai da na sanin da ba ta da iyaka Allah ka tsare mana imanin Allah ta ala ci gaba da cewa وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله تعالى يكتشف وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو kuma rayuwar duniya ba komai ba ce face wasa da sharholiya wasa ne da wargi waladdarul akhira kuma lalle gidan lahira khairul lillazina yattaquna ita ce alheri ga waɗanda suka kiyaye dokokin Allah afala ta'qilu yanzu ba za ku hankalta ba ba za ku hankalta da waɗannan misalan da ake baku ba gashi Allah ya gaya muku ƙara babu wanda ke tsira a gaban Allah jama'a cewa shi ne tsoron Allah kai wallahi hatta ayyukan da kake na alkhairi in dai ba ka tsoron Allah Allah bai karba aikinka ko da kai musulmi ne in dai ba ka da tsoron Allah a ranka duk aikin da kake Allah bai karba maka ina dalili Allah ya faɗi a suratul ma'ida da muka wuce ko Allah yana cewa inna yataqabbalu Allahu min al-muttaqin kadai Allah yana karɓan aiki ne daga wajen mai tsoron Allah. Kira in dai baka tsoron Allah, ba ruwanka da Allah, to babu ruwan Allah da aikinka. Ka je ka yi aikin wani ya baka lada. Don tsoron Allah ne ke sa ka halarto da takawa. Tsoron Allah ke sa ka halarto da ikhlasu. Tsoron Allah ke sa yayin da za ka yi wannan aikin ka kyautata shi yadda Allah ya ce a yi. Tsoron Allah yake sa ba za ka cakuɗa wannan aikin da shirka da Allah ba tsoron Allah yake sa ba za ka cakuɗa aikin ka kyakkyawa na sunnar manzon Allah da bid'a ba tsoron Allah yake sa ka ainihin wato tsayi da komai naka a bisa tsarin da aka umarce ka kowane abu ka aje shi a yadda ya dace idan ka kana bukatar takawa ina fata an gane wannan shi ne kamar da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake arifin at-taqwa kace me at-taqwa yace shine an yi ta'a fala yu'sa kai wa Allah da'a kada ka saba ma wa an yunkara fala yunsa kai yawaita ambaton Allah kada ka manta da Allah wa an yushkara fala yukra a kuma yi wa Allah godiya akan ni'imominsa kada a yi masa mutunci in ka samu wannan ka samu takawa ina fata mun gano jama'a Allah maɗaukaki sake da can da kenan Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana nuna mana cewa duk wani wanda ka sani a rayuwar duniya ko mai fanta ma da kaga yana yi to ranar alkiyama rana ce ta fallasa an gani Allah ba zai kyale komai ba wa hussila ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يوم تبلى السرائر رانا da za a tona asiri mala mutumin da kake lokaci mutumin kirki ana ganin shi a duniya ana awa na ai masha Allah masha Allah ai ake ala san barka alhali in yaje can gefe ya kebance yana aikata jinjima jinjima laifuka sai yana alkiyama kun ta abin sha'a wani ya aka haka shi wallahi ai dama a fili ina nan kun mutumin kirki ne amma a koyi kun ga abin da nake yi Allah ka tsari mana imani ke sa malamai ke cewa zunubin da mutum yake yi a keɓance shi kaɗai yana da girman tasiri wajen cutar da rayuwarsa duk mutumin da yake ƙoƙari yake yi ya ga cewa yadda yake bayyana wa mutane to ya zama abin da ke tsakanin shi da Allah ya fi wannan kiyayewa. imam mun gane wannan ba wai fuskan mutane ba ka san a zarge ka ba ka so a ce kayi kaza kayi kaza ba amma kuma a gaban Allah sai ka je ka dinga aikata manya manyan laifuka shi yasa Abdullahi bin Abbas Allah ya kara mishi yadda yake cewa yayin da zaka aikata wani aiki kada ka kalli girman aiki aika aikan da zaka yi a ka dubi girman wanda zaka saba shi ne wa shi ne Allah ya ma gata ya baka ci ya baka sha ya baka ne'imomi waɗanda ba su da iyaka amma duk da haka a waye gari ɗan adam ya bijire ya kujerar naɗi ya ƙida ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mana imanin jama'a daga fa'idodin za mu karanta a waɗannan ayoyin ya bayyana mana cewa ashe ranar alkiyama Allah zai yi magana da suwa da kafirai a wasu wuraren ko falau tara idu ifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq shin wannan abin da kuke gani yau ashe ba gaske bane qalu bala wa rabbina aka ce eh mun rantsi da ubangijinmu haka wannan al'amari yake qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun Allah ka tsare mana imanin jama'a amma ba bane da dadi ko eh ba abu ne mai daɗi don magana ce wacce ba za ta ƙara masa komai ba sai da dama bayan wannan Allah ya bayyana rayuwar duniya cewa lahawun la'ibun wa lahaw rayuwar duniya ba wata aba bace face wasa da kuma ne sharholiya to malamin suna bambancewa tsakanin al-la'ibu da al-lahaw suka ce ta farko tana nufin wasa da ba zai shagaltar da mutum daga aikata wajibi ba shine mene la'ibun la'ibun idan kaga ana wasan kwallo in an kira sallah sai ayi sai aje ta aje aje ayi aje ayi sallah amma in lahawun ne wasan da ke ɗauke hankali gaba ɗaya ya kai kama ka manta da abin da Allah ya wajabta maka mun gane wannan to shi ne bambam tsakanin allahu da mene allahi kira idan mun dubi ayoyi sosai wanne ne su cutarwa ga ɗan adam na allahu eh allahu ya fi cutarwa ga ɗan adam tun da shi ai shagaltuwa ne gabarin abin da allah ya yi yawwa kamar ka ce sharholiya ai kai daga jin kalmar sharholiya ai kan ta fi kalmar wasa ko ko a gidan kalmar kasan ba ɗaya bane mun gane wannan saboda haka haka malamai suka ce malam jabir al-jazai rahimahullah ta'ala a cikin littafinsa aisar tafasir da kalamin ali al-kabir ke cewa al-la'ibu العمل الذي لا يجلب درهما للمعاش shine wasan da ba zai samar wa ɗan adam wani abu na amfani ba don ka rayu ba za ka samu kuɗi a kai ba ba za a baka kyauta a kai ba wala hasanatan lil ma'ad sannan ba zai samun maka da wani lada a lahira ba mun gane wannan shine mene al-la'ib yace wallahu shi kuma allahu ما يشغل الإنسان ما يجزي الإنسان عما يعنيه مما يكسبه خيرا أو يدفع عنه ضيرا شيني أبن الذي شكل تبدا متن جمال أبن دي شافيشي na abin da yake aikatawa na alheri ko tun kuɗi wa kansa sharri shi da ga Allah ya fi girma fiye da mene Allah to Allah ya fi sai ya sifanta rayuwar duniya da waɗannan abubuwan guda biyu amma hayatu duniya illa la'ibun wa lahaw amma sai Allah ya ce wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun kenan barin al-la'ibun da Allahun shi ya fi alkhairi ga masu wani tsoron Allah saboda su masu tsoron Allah gudun ne sai zuwa ga Allah tsoron Allah kiyaye dokokin Allah wannan shi ne gudun da suke zuwa ina zuwa lahira waɗanda ku su kafin cewa Allah su wasanni ne da sharholiya ita ce abin da ta rinjaye su suna ganin in sun ce su bi Allah kamar an takura mutum ne an matsa wa rayuwarsa an hana shi sakat yana jin in ba a bashi yayi abin da ransa ke so ba to ai shi bai more ba Allah ka mana agaji Allah ka samu ku karfin zukatan mu jama'a wannan kenan shi yasa da yawa daga cikin malamai suke ainihin wato cire mutane zuwa ga ainihin wato kulawa game da wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace Imam Jabir al-Jazairi ke cewa waɗannan ayoyi da makaranta jama'a gaba ɗaya suna nuna mana tabbatar da abin da zai faru tun daga farkon abin da zai tafi sakamako da abin da zai faru a gaban Allah a ranar alkiyama wannan yana nuna maka asalin abin da zai faru ne kenan farko bai za a fara yi za a tare da su daga ina kaburbura sai a ce o tilka idan karratun khasira daga nan ne zai faru Allah ya ce sannan kowa daga cikinsu zai yi dako na kayan nauyinsa wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim qad khasara alladhina kadzabu bi liqa'illah to amma in sun dako kayan nauyin gaban wa za a zo gaban Allah za a zo an gane wannan har sai alƙiyama ta same su Allah ya ce wahum wannan wawu min hali alhali suna ɗauke da kayan nauyinsu a gadon bayansu ba za ma ka soke daga huta ba mafi munin sharrin kayan da za ka ɗiba shi ne kayan al'umma kayan da ka sata a gwamnati a ofis ɗinka kayan da ka je kasan shagon wani ka sata kayan da ka ha'inci wani kai mar zabbacin aminci ka wabce kayansa na rantse da Allah sai ka zo kana ɗauke da wannan kayan aka idan zunubanka a baya kayan saka kuma aka kai wannan wani irin kayan nauyi ne haka wajen kana ciyaman kana ganin an baka wuka da nama sai ka kwashe kuɗin ko kana ɗan majalisa an baka kuɗin constituency ka sai ka kwashe waɗannan kuɗaɗe sai ka yadda ka so da su ko a baka kayan a ce a je a rabawa mutane sai ka kwashe wannan kayan ka je ka sayar an baka kaza ka sayar ka zo ka raba mutane ɗan naira goma masu ɗan dubu ɗari masu ɗan kaza wasu daga cikin al'umma madadin a raba wa kowa kowa ya amfana ba za ka yi ba an baka aiki kaza sai ka murɗa wannan aikin sai ka sa rabon kuɗi a jihunka sai a ɗan sai mashina ɗan ƙwaya biyu ƙwaya uku sai a zo a ɗauka a kyamara ƙyas sai a yaɗa wa duniya ta gani ai wani yana rabon mashina ko ko a baka buhunin shinkafa a ce rabawa al'umma sai ka cinye sai ka ɗiba sai ka ce wani kai ɗauki biyar kai wani ɗauki bakwai kai ɗiba ashirin kai kuma ɗauki ɗaya wasu wani kuma a auna musu mudu mudu gwargwaron yadda kai rabon zaluncin nan wallahi tallahi sai ka zo da shi a ranar kiyama da wanda ba naka ba aka baka kake ka raba wa mutane ka tattace su a gida tsawon watanni kana ci ko za ka zo da su a ranar kiyama niki niki haka za ka ɗauko ka zo gaban Allah kuma a wannan ranar ne manzon Allah zai ce ba shi ba ka duk wanda ya zalunci al'umma ya ci amana su na rantsa da Allah a ranar alkiyama manzon Allah ba zai iya tsidana ma kawai ba kuwar ka zai hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kai kada fa in gamu da wani a cikin kunan a ranar alkiyama ya ji ya ɗauko raƙumi raƙumin da yana ƙugi yana ihu ya ɗauko raƙumi a kansa wanda ya sata a duniya yanzu yana cewa ya rasulullah ya bisni ya manzon Allah kai mun agaji manzo Allah sai ce a a a wannan aikin ya ce ba ba ba barawo وقال في كتاب قوالوري لا أغني عنك شيئا قد بلغتك قد أبلغتك أ يو أي لا يسمى كان فاقوا الدنيا ناشر كيف هذا كما كذي كي دوك بزي إيه إيه نما قومي بقى يو كو بقى شيء وزن ساعة دبا الله بتشوى يا في مكة شكرا to haka ne adadin yawan satar da kai adadin yawan haƙici da kai adadin yawan cutar mutane da kai adadin duk abin da kai Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a tattare wannan abin gaba ɗaya a zo da shi cikakku a ranar alkiyama Allah ka samu ji a sa'a shi sa magabata ke kyamun shugabanci malam ba don komai ba sai dan suna ganin anya zai yiwu a ce yau ka a jagoranci al'umma kuma har ka kammala ba ka taɓa ha'inta su ba anya irin wannan al'ummar ta mai musibar yawa garuruwa masu yawa wani garin ma ba za ka san da shi ba ga mulkin nasa koko wani wurin sun rubuto sun kawo cikin ba su ba mu ƙura ba ba a yi su ne bayan kafin mu bane su suka zo nema ba za mu ba su ba ai sun yaƙe mu lokacin neman zaɓe sun yi mana kaza sun yi mana kaza ku kyale su kuma haƙƙinsu ne wallahi ranar alkiyama sai Allah ya tsaye da kai ya kwatar musu haƙƙinsu a bayan ka ga kujerar ba ka manta ma an yi amma Allah ya sa mala'iku sun rubuce Allah ce ala ku saurara sa'a ma yazirun kai wannan kayan nauyi da za su ɗiba ya yi muni a ranar alkiyama irin kayan nauyi da suke ɗiba a wannan rana Allah ka tsare mana imanin yake cewa ai abu hama ya hamilunahu ai abin da suke ɗaukar nan ya munana an gane wannan ko yawwa Allah ka tsare mana imanin mu dan haka ya ku jama'a kamar da Allah ta'ala ya faɗi ne a cikin suratu fatir da suratul luqman ko ya Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ciyayi ubangijinku wakhshaw yawman ku ji tsoron wani yini wanda la yajzi walidan an waladihi uba bai iya tsinana wa ɗansa komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ɗa ba zai iya amfanar wa mahaifinsa komai ba inna wa'adallahi haqq Allah ce kai lallai tabbas alkawarin Allah gaske ne fala ta gurrun kuma hayatun duniya kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrun na kun billahi gurrun kada mai ruɗi ga barin hanyar Allah ya ruɗe ku ga barin bin hanyar Allah a duniya a kotu faɗin Allah ya ƙara nanatawa ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq ya ku jama'a alƙawarin Allah fa gaskiya ne ehe alƙawarin Allah gaske ne baya tashi ba irin wanda kai zaka yi bane ka saba ka ce an samu matsala ne a dan hakuri in Allah baya wannan fala taghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada mai ruɗin mutane labarin Allah ya ruɗe ku ga hanyar Allah sai ce da ku inna shaitan lakum aduwwan fattakhiruhu aduwwa lalle shaitan makiyin ku ne mai nuna adawa da gaba mai tsanani a kanku don haka ku riƙe shi a matsayin makiyi inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabi sa'id yana kiran ɗan ƙungiyarsa ne kawai don su zama ma'abota wutan sa'ira wuta mai matsanancin bala'in ƙuna a wannan rana ta alƙiyama Allah ka tsare mana imanin mu bayan wannan jama'a ashe wannan ayoyi sun nuna mana cewa a ranar alƙiyama Allah zai misalta aikin kowa in ni alheri ne za ka gan shi ɓaro-ɓaro saro-saro a gabanka saɓanin anan duniya a nan an ɓoye maka ba ka gani amma alƙiyama aikin naka za a suranta shi ya zama wani aikin da ana iya gani shi kuma komai nauyinsa wallahi sai ka ɗauke shi ka tafi da shi har gaban Allah ka mana akwai aiki a gaban bayi Allah ka san jikin ƙarshe bayan wannan Allah ta'ala ya nuna mana cewa galibi mutane ba sa iya tuba wa Allah har sai lokacin da suka zo gargaran mutuwa mutuwa ta zo musu ba makawa ta riga ta zo musu ba zato ba tsammani sai mu ce ce to ai yanzu na tuba ya Allah sai a ce ina wane kai ai ba maganar tuba a yau fanadau wala tahina mana za su kira a lokacin da ina lokaci ya riga ya kore musu imam mun gane wannan Allah ka tsare mana imanin bayan wannan jama'a Allah ya nuna mana wata laƙifa a nan me ya nuna mana duk nasihar da kake yi a cikin alƙur'ani to tana yin aiki ne kaɗai ga ma'abocin hankali ke sa Allah ce afala ta'qiluna wai shin ba za ku hankalta ba ina fatan gane wannan kenan ana yi da su wane ne masu hankali cewa su hankalci fa abin da ake gaya musu kada su yi wasa rere da wannan abin su yi marrukun sakainan kashi su yi cewa ba ma da su ake ba saboda me lokaci da Allah Allah ka sa mu cika da imani laka jama'a mu zama daga cikin ma'abuta hankali waɗanda alqur'ani yake magana da su Allah ka sa mu cika da imani Allah ta ya shiga da cewa
قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون وفي قراءة جيدة قد نعلم أنه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله أكبر تقول سعر أيها الجماعة duk wanda ya sami nemar tarbiyya to wannan zai sami ingantacciyar rayuwa Allah ka samu ne Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi zai fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan gatansa masoyinsa zai fara masa abin da ake cewa a tasliya shi ne rarrashi a yi maka abu a cikin da kai a zo a rarrashe ka wani ya haƙuri ya haƙuri ai ka za ka za ka ce ni fa wallahi ta ce kai haƙuri don Allah ya haƙuri mana an gane to wannan sai sa maka da mene sassauci da sauƙi a cikin ranka an gane wannan to wannan wannan ainihin wato a Allah subhanahu wa ta'ala ya nema annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kyauta ne. Allah ta'ala ya ce, Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu Qad haqiqa na'lamu Allah ya ce mu mun san innahu la yahzunuka alladhi yaqulu Abin nan da kuke faɗi maka yana sa ka damuwa yana sa ka baƙin ciki su ce maka makabici su ce maka mawaƙi su ce maka mahaukaci su ce maka ai matsafi su ce maka ai tatsuni mutanen farko ne ko kake ɗibowa an gane wannan aiki duk waɗannan maganganu da suke gaya maka da sunaye iri-iri da izgilin suke maka tun daga farkon sura zuwa yanzu da muke magana Allah ya ce ya sani Allah shi da ya hance ka ya san waɗannan ababe da kake iske yi yana bakanta maka rai to amma fa innahum la yukazzibunaka ka sani ya kai manzon Allah ko da sun ƙaryata ka ba kai ka ƙaryata ba ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون sai dai su azzalimai da ayoyin Allah suke yin musu a wata kira'an fa innahum la yukribunak su ba kai suke karyatawa ba walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun sai dai su azzalimai suna yin jayayya ne da ainihin wato ayoyin Allah wanda Allah ya sanya an yi wato a halinka. Imamun gane wannan ko? A wannan jama'a yana daga cikin abin da ke da muhimmanci a rayuwar mutum ya sani. Cewa duk yadda kake rayuwa in dai kana kan gaskiya ko to za a cutar da kai cutarwa iri iri. Za a gaya maka maganganu baƙaƙe iri iri. Wani ma zai je cika wani labari kawai saboda ya ɓata masu musu. kamar wata rana kawai ina tafiya na kawai na tsinci wani labari an ce ai malamin shi wani ma ya ji ya zazzage shi ya mar rashin mutunci ya ce daga shi ba shi ai shi ma ya kai da ce o yaushe aka yi wannan aka ce ina tuni ai ya daɗe ai yanzu ko ba maciji ba su yi wallahi wani abin da mace ji labarin shi ko a mafarki ba na sawar faruwar shi amma wani ya ji ya kiɗa labarin kuma ya yaɗa mun gane wannan ne kwarai idan wahayi ya ɗan yi jinkirin sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kun gani ko ai ubangiji na shi ma yayi watsi da shi na fatan gane wannan gashi nan kwana biyu Allah ya watsi da shi ma wanda ke cewa ma ashe ma sakon nashi ma na bogi ne to duk abin da za su faɗi game da kai Allah ya ce qad ya qad na'lamu Allah ya tabbas mun sani innahu la yahzunuka alladhi yaqulun lallai wannan abin da suke faɗi yana bakanta maka rai yana sanya ka damuwa an gane fa innahum la yukazzibunaka amma ka sani su ba kai suke ƙaryatawa ba walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna sai su azzalimai da ayoyin Allah suke mai suke ainihin wato ƙaryatawa yasa Allah ta'ala ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka kashe kanka saboda tsabar damuwa a kansu don ba su yi imani ba kaka yi haka inji Allah ya ƙara bai wa Allah haƙuri a sosan kafi yace fala'allaka bafi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith atafa yanzu kai za ka yi ta kokari kana shiga kunci wa ranka har kai kokarin halakar da kanka saboda wai abin da suke yi don ba su imani da wannan labari ba baƙin ciki ya sa ka cikanka Allah shi kai haka a suratul shu'ara Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin kiris ya rage ka kashe kanka saboda damuwa wai dan ba su imani ba shi yasa Allah ya ce manzo Allah laysa alayka hudahum shiryar da su ba a hannunka yake ba injiwa inji Allah eh kwarai da gaske ba a hannunka yake ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah yana shiryar da wa wanda ya so kaga wannan ana magana menene hidayatu tawfiqin shiriya ce wannan ake magana ta datar da mutum ya karɓi shiriya kai irin shiryar da muka baka ya rasulullah shine wa innaka latahdi bila siratin mustaqim kai kana nuna wa mutane hanyar shari'a hidayat irshadi an gane wannan ai kana musu ishara kana musu ainihin wato bishara kane musu wa'azi kana nuna musu hanya to sai dai dacewa da karban baya hannun yana hannun wane ne yana hannun Allah shi kare kisa wani mutumin da kake ganin shi za a zo a asaka wani aiki na addini shi zai fara yakan abin ana nan ana nan yau da gobe yau da gobe ta su kwanci shi tsambil shi ne ma gaba gaba in ya tashi baka labari da sai abin da ke bashi takaici sai ya ce maka kai wato mun daɗe mana abubuwa malam da da mu hunshi abin da mu muka fara yaki ya kan wannan abu mun yi duk iyayen mu yadda za a yi mu ga mun yaki wannan abin amma ina yau sai ga shi mu ne a cikin wannan abin Allah mun gode maka Allah ka yafe mana dan adam kenan mun gano ne jama'a to kaga ashe dacewa da karɓar lafiyar yana hannun wane ne yana hannun Allah ne a soti Yunus ne Allah ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an inda Allah ya so da duk mutanen da ke bayan kasa ranka ta kaf da sun imani Allah ta afa anta tukrihu an-nas yanzu kai manzon Allah za ka isa ka tirsasa mutane ne hatta ya kori mu'minin har sai sun zama masu imani a'a wannan ba a halin ka yake ba ina fata mun gane wannan jama'a don haka kada ku bata maka rai kada ku bata maka rai fa innahum la yukadzibunaka domin ka sani su dinnan ba kai suke karyatawa ba suna wa gaskiyan kangara ne da taurin kai suna toshe ta gabarin karɓarta daga zukatansu walakin na zalimina bi ayatin lahi yajhaduna sai su azalimai da ayoyin Allah suke ainihin wato yin jayayya Allah ka tsare mana imanin a wannan yana daga cikin jama'a abin da yake da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka hatta Abu Jahal ya imani da manzon Allah ne ba wai don manzon Allah bai zo da gaskiya ba sai dan kabilanci an gane wannan aiki ibn abi hatim ya rawaci hadisi zuwa ga sallam ibn miskin daga abu yazid al-madani yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da abu jahal so gaita da shi sai yake ce da shi a ismu abu jahal na ga kana gaisawa ne da wannan mutumin da ya kauce wa addinin iyaye da kakanni shi ne asabi ina fata an gane sai abu jahal yake ce mishi kai wallahi inni a'lamu annahu la nabi kun ji fa abu jahal yake kai na rantse da Allah ni na san wanda kake gani annabi an gane walakin mata kunna libani mata kunna libani abdi manafin taba'an ta ya za a yi a ce wai mu mu banu makhzum a ce mu za mu bi ɗan banu abdi manaf a ce a ce za a ko annabi insha sai abu yazid ya karanta wannan aya fa innahum la yukadzibunak su ba kai suke karyatawa ba walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhaduna lalle su azzalimai suna yin jayayya ne da wa da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace shine wata rana Muhammad bin Isaq ya ambaci wani labari daga Imam Zuhri kisan Abu Jahal wata rana sai ya zo ya laɗe yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani a cikin dare da shi da Abu Sufyan Sakar ibn Harb da kuma al-Akhnas ibn Shariq amma a lokacin da suke ji cikin dare ne ba fitila wannan ya zo ya laɓe ta shin gefe wancan ya zo ya laɓe a can tsakiya wancan kuma ya koma shi wata kwana shi ma yana sauraron alqur'ani daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yash'uru wahid minhum bil akhar amma cikin ba wanda ya san kowa ya zo wajen ba ya zo a tare bane a kowa ya zo a lokuta daban-daban wannan bai san da mutum ɗaya bai san da guda biyu can ba su ma biyun ba wanda ya san kowa ya zo wajen an gane wannan me ya faru fastama'u ila sabah sai dinga sauraron manzon Allah cikin dare har gari ya waye yayin da hakan abin da ya ceto sai suka rabu an gani ma'ana wanda ya mutu can wanda ya mutu can fajtama hum tariq sai hanya ta hada su kwatsam sai ga sun hadu me ya faru fa qala kullu minhum al-akhar to ka san ana haduwa kowa zai yi saurin tuhuma ɗaya ne ma ja a bika ma ja a bika kai me me fito da kai daga ina wani kai ma daga ina fa zakara lahu ma ja lahu sai shi to ai kaji kaji abin da nake yi ina fata an gane summa ta'ahadu alla ya'udu lima yakhafu min ilmi shabab quraish bihi li alla yaftatinu limaji'ihim kace to tunda haka ne mun ji mun ji to amma kan mu ƙara zuwa saboda idan samarin quraishawa suka ji mu kada su fitilu da cewa mu ma muna zuwa muna jin wannan abin alade kan mu yadda kowa ya san muna zuwa ina ba ta an gane wannan yayin da dare na biyu yayi kuma ja'a kullum minhum sai kowanne ke ƙara dawowa wannan anna sahibaihi la yaji'an ya dauka sauran abokanin shi guda biyu ba za su zo ba ina ba ta an gane wannan to saboda ne lima taqaddama min al-uhud saboda alƙawarin da aka yi cewa kar ƙara dawowa falamma ajma'u jama'atu tariq yayin da suka gama kowa ya kama hanya sai hanya ta ƙara haɗa su fatalawa sai suka dinga zargin juna kai ba mun ci to kai ma wace ƙara zuwa kai ma ka tsaya kai kai ma wace ƙara zuwa sannan suka ƙara yin juna su alƙawarin cewa ba za a ƙara zuwa ba kuma ta'ahadu Allah ya udu shi to tun haka ne jama'a kan mu ƙara komawa falamma kayan tilbilati salisa yayin da dare na uku yayi جاءوا أيضا فأردوها فلما أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا أن قالوا لنا أي كتشو كرن ما قال هدوا يتي أما يا يمد قرية واي سيشي الأخنس ابن شريع في إجتن دفتا سيشي تنزوا أبو سفيان ابن حرب في جدنسا سيشي كي أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد da Allah ni dai ina roƙonka ba ni labari tsakaninka da Allah game da abin da ka ji game da abin da ka saurara da Qur'ani daga Muhammad qala in shi ya aba sa'alaba ya kai baban sa'alaba wallahi laqad sami'tu ashiya'a a'rifuha wa a'rifu ma yuradu biha kina ji wasu abubuwa fa kuma na san abin da ake nufi da waɗannan abubuwa din wa sami'tu ashiya'a ma araftu ma'anaha ولا ما يراد بها كما ناجي أبو بند بن ثم أنا الصبا بل فن أبن ناجي في الصبا قال الأخنف في أخنف في شيء وأنا والذي حلفت به إيش والله بما هكذا نارن إذا ولا كيما كرنت إيش أنقاني sannan sai Abu Jahal shi ma sai ya taho ya zo gidansa ya ji gidan Abu ya ji gidan Abu Jahal shi al-Akhnas kenan yace ya Abul Hakam ya kai abul hakam ma ra'ayuka fi ma sami'ta min muhammad mene ra'ayinka game da abin da kake ga wurin annabi muhammad qala ma la sami'tu kito me naji kana za'ana nahnu wa banu abd manaf sharaf kun ji magana yace da mu da abd manaf mun yi ta gasa tsakaninmu da juna wajen samun daraja أطعموا فأطعمنا سنتير مما منتير من قالوا أنه من جنوة لا كن جميع أنيني أني كان كان كان وحملوا فحملنا سن هو كأبن هوا مما من هو معنى من بالك وتراقما موسن هو مما مني وأعطوا فأعطينا سن بالك وتا مما من بالك yace hatta idza tajafaina 'ala ar-rukab har sai da muka yi kan kan kan akan abin hawa muka zama daidai wa daida wa kunna kafar sayrihan muka zama kaman tagwayen dawakai guda biyu qalu sai suka ce minna nabiyyun ya'tihi al-wahyu min as-sama yace mu fayo a cikin mu an samu annabi wanda wahayi ke zuwa masa daga sama sai ce fa mata ya nudriku hadi to in haka ne mu ne shi za mu samu irin wannan daraja wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiqu Abu Jahl yake to wallahi na rantsi da Allah ba za mu yi imani da shi ba har abada ko ba za mu gaskata shi ba qala fa qama anhu al-aqnas wa tarakahu sai al-akhnas ibn qais ya tashi rabu da wali ya rabu da abu jahal wannan magana tana cikin sirri ibn ishaq ainihin wato kamar yadda ya rawaito ta zaka jama'a wannan kadai ya isa ka gane cewa ashe al'amarin abin da ya shafi wahayi malam to azzalimai da magabta sun san gaskiya sun san gaskiya amma kawai tsaurin ido ne tsaurin kai ne suna ganin kamar in suka yi imani kamar sun taimaka wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ba su san kansu suka yi wa gata ba Allah ka tsare mana imanin قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله ولقد كذبت رسل من قبلك حقيقة أن قرية من ذني وأن سك غباشيك فصبروا على ما كذبوا كما سني حقوي جمال إرن قرية تاسد أكي حتى أتاهم نصرنا حسين نصر المتزوم sun yi tsayin haƙuri da irin cutarwar da aka yi musu da irin izinin da aka yi musu da irin dukansu da aka yi har sai da wannan nasarar ta ta je gare su wala mubaddila li kalimatillah kuma babu wani abin da ke canza kalmar Allah wacce ya riga ya rubuta ta cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ce ni na riga na rubuta cewa ni da manzanni na mu ne masu samun rinjaye inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma mabuwayi ne babu abin da ke gagararsa wanda wannan ya nuna maka wala mubaddil li kalimatin da babu babu wani canji game da kalmomin Allah da Allah ya riga ya rubuta cewa zai taimake su a duniya zai taimake su a lahira ko sun ne na masu samun tsira ya Allah ce wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin hayya kalmar mutariya ta gabata ga bayin manzanni innahum lahumul mansurun lalle su ne waɗanda ake taimakawa wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ce kuma lalle rundunar mu su ne nan masu samun nasara su ne masu samun ainihin wato rinjaye Allah madaukakin take samu dashi bayan wannan jama'a yana da muhimmanci mu sani Allah sai ya ƙara rarrafin zuciyar manzon Allah ya ce wa laqad ja'aka min naba'il mursalin haƙiƙa ai labarin annabawa da manzanni ai ya zo gare ka don haka kada ka damu kada ka yi bakin ciki kada ma ya wannan abin ya dinga damun ka wa in kana kabura alayka wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in استطعت أن تبتغي نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله أكبر موقعي كبر أمنا yawwa ta bada kun ji daɗin kira a sa'ar ran malam wani irin salo yake bi in ya kwana malam sai ka ji ayoyin da fitowa yadda ya kamata eh Allah ya ƙara albarka da su makaranta Allah ya ce wa in kana kabura alayka iraduhum to kuma idan bijire wata ya dame ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard to idan zaka iya haka wani rami a cikin ƙasa aw sulaman fis sama ko ka hau wata matattakala ka tattaka ka je sama fata'tiyahum bi aya ka zo musu da wata aya to ka aikata haka ina fata mun gane wannan to ka yi haka an gane wannan sai Allah ta'ala shi gaba da cewa mai ne walau sha Allah amma ka sani inda Allah ya so la jama'ahum ma'al huda da ya tara su baki ɗayan su akan shari'a don haka fala takunanna min jahilin kada don haka kada ka kasance daga cikin masu daga cikin jahilai kada ka kasance daga cikin masu wauta Allah yake ga yawa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ne yake yi nan yana ba yana bai manzo Allah hakuri ne to kan ma ka ce zaka takura kanka in ma ka ce zaka yi wannan to ka haka kasa ka yi rami ka zirare ka bisa kasa ko kuma ka sa mata takala ka je sama dan ka zo musu wata ayar da za su yi imani amma ka sani ko da ka zo da ayar wallahi ba za su yi imani ba Allah ya faɗa mana ku na Allah ce menene walau fatahna alaihim baban min as-sama fa dhallu fihi ya'rujun inda zan buɗe musu ta kofa zuwa sama su dinga takawa dal dal dal da suna mene suna hawa saman laqalu da su tab inna ma sukkirat absaruna ai an mana me yake cewa yar fa'ida ne ai fa'ida kai mana muna ganin kamar ko muke hawa nan ko kasa muke in ka zo da littafin na cewa za su yi a gaskiya ba mai ji da wani littafin ba kowa sai an zo littafin ma da zai zo din dole muna buƙatar kowanne ya zama akwai sunan shi a cikin littafin kun gane karatu dole sai mutane ne suna a cikin littafin kamar da Allah ta'ala ta bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowanne sai ya san a zo a watsa takardu a zo shi kowa zama ga littafin sa wanda littafin ne zuwa gaba ne ga abin da Allah yake cewa kai imani ka ji tsoron Allah ka kiyaye lokacin Allah za su ce ba su yadda ba sai an kama su irin wannan sai Allah ce kai walau sha Allah inda Allah ya so la jama'ahum 'ala al-huda da ya tattara su kaf akan shari'a daga ya kai manzon Allah fala takunanna min al-jahilin kada ka zamto daga cikin jahilai sai ka ji su waye za su karɓa maka in ka zo da sakon shine abin da zai biyo baya a gobe insha Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ka sa mana albarka Allah ka sami tare a cikin lada abin da muke kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu akhiri Allah ta'ala ka biya mana Allah ka yayar dukkanin damuwa Allah ka sanya mu cikin waɗanda ake yanta a wannan wata Allah karɓa mana azumin mu ka karɓa mana tsayuwar daren mu ka karɓa mana sadakan mu ka karɓa mana dukkanin ibadojin mu a wannan wata ya rabbal alamin ka rubuta mu cikin waɗanda ake yantawa daga wuta zuwa gidan aljanna ya Allah mu dinnan muna da tsananin kwaɗayi na rahmaka Allah ta'ala ka ba mu ita ka manta da tambayan jiya ko baka fito da shi na manta ne a yi hakuri na manta da tambayar da aka yi jiya insha Allah ta'ala idan Allah ya kai ni gobe sai mu ansa ta da izinin Allah Allah ta'ala ya bani jagoranci na alkhairi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته